أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar ladi nan masjid sabilul huda gawan katare da magaram na littafin al'adab nufrat na wani malami abu abdullahi muhammadu bin ismail wanda aka yi sanin shi da imamul buhari wanda ya rasu ja tana da shekara 256 yau muna ranar lahadi nawa ga safar 25 ga watan safar hijira tana da shekara 1445 a wancan satin muna mun kare babe na 200 mun yi babe na 266 hadisi na 573 yanzu zan mu tashi dai duk babu dai na ga sunansa dai ko duk babu dai ne kenan yanzu zan mu tashi hadisi na 584 574 hadisi babu kuma dai san sosai babu ya raba samu dai duka dai ɗaya ne yare ta jama babu ya ce al ma mana adatu fil umuri yin abu dai cikin arts in garaje abu kai shi cikin tsanaki da sauki a hankali ba kabar garaje shi ne ke ne adatu fil umuri kenan duk cikin abubuwa al'amuran mutum kai rika yin gaugawa ko kuma garaje yabi abin da tsanaki yabi abin a hankali da sauki kai garaje tun da ba kan ba ruwa wanda ya je ƙarshen ruwa ba wanda ya je ita idai mai nasiya guda hannu ce guda uku da ya je karatu ko da zai rabu ya malamin shi mai nasiya ya ce ga nasiya da zaka ɗauka shi ne ittaƙillaha wasu birwa la ta sta'ajin ka kiyaye dokokin allah duk inda kake ka zama to mutum mai haƙuri ne ka bar garaje ka ga wani nasiya malamin shi mai ya ƙare karatun shi zai je gida sai malamin shi mai wani nasiya da ya koma muka ce sai isko ya shigo gida a hilin gidan ko daki sai isko a can bangare guda matar shi a kwance a bangare guda kuma ga wannan miji a kwance bai gane kowaye ba ya koma ya dauko takobi in ya dauko takobi zai zo sai tuna wasiyar malami ka yi tsoron Allah ka yi hakuri kakkai gaugawa sai da wannan suna har sai da wannan su uku yana tuna wasiyar malamin shi sai ana ukun sai wannan mutumin sai ta yi sai ga sirikin shi ne kenan siriki ne ai ba hana ba ka zo gidan ɗiyarka ka kwanta jikute can tana wani abuwa sai ga sirikin shi ne a shi a gidan shi ya zo gai da ɗiyar shi a kwance to kaga da ya yi garaje da ya bigewa yawwa kenan shi wannan wanda ya je dawa makaranta da siyar da malaye bai kaga sai ta mai amfani ce lalle na ɗauko karatu kenan shi da rayuwa mutum wannan nasiya guda uku na warko ittaqillaha ka kiyaye dokokin Allah wasbir mutum ya zama to mai hakuri ne wala tasta'jil mutum ya zama to bai da garaje baka da gaugawa mun ruwayi da dama can baya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa garaje baya shiga cikin wani abubuwa sai yayi mi sai ya bata shi abu kuma in ba garaje sai a danta shi don mun kare wannan yanzu kenan zama karanta ruwaya ta 500 da saba'in da tamanin da hudu duk da yana cikin babin tu'ada shi ne yin abu cikin tsanaki ƙin yin garaje sai ce
قال حدثنا أبو عب... أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الشيخ عبد القيس قال قال لي, لي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقتين يحبهما الله قلت وما هما يا رسول الله قال الحلم, الحلم والحياء قلت قديما كان أو حديثا قال قديما قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله
wannan ruwa da zai karanta ta ɗari biyar da tamanin da hudu da ita da ɗari biyar da tamanin da biyar da ɗari biyar da tamanin da shidda da ɗari biyar da tamanin da bakwai duk ruwa duk abu ɗaya ne duk ma'ana ɗaya ce kuma duk waƙiya ce akan mutum ɗaya kawai sai dai lafazin ya ɗan sauya kenan hadisanin guda hudu duka duk akan abu ɗaya ne a kan yin haƙuri ne da sauran abubuwa ka a yi gauga a cikin al'amura kan makaranta hadisan guda hudu yana bukatar a kaɗan bayani kaɗan na shi wanda abin ya sauko kan shi ayyace hadasanawa abu ma'amur ko ala hadasana abdulwaris ko ala hadasana yunus an abdulrahman bin abi bakarata anwa anwa a shajju abdulkaisi to jalayina hadisin da kan muje hadisi ne sahihi nisa'i ya hudo shi muslim ya hudo shi hadisi ne wanda aka sahabu sunan sun hudo shi hadisi ne sahihi sai dai a cikinsu da kwai na ƙarshen wanda isnadin nashi zaga da kwai majhul amma dai ma'anar da ya faɗi na saman din ma'ana ɗaya ce na hadisin alƙayi na 587 shine kamar isnadin in ke samun tangarda to amma dai abinda zai wadin duka mine ne duk irin wanda sauran suka wadi ne kenan ma'ana dai dai hadisi ne sai kenan ke ka dauko yace anwa ashajju bin abdul ashajju abdul qais to ashajju nan shi wanda ashajju bin abdul qais yace kale ji ko to shi ashajju nan laqab kin shi ne ba sunan shi ne ba abdul qais kuma ismu qabilatihi ne kenan ashajju abdul qais nan kabila ce abdul qais din shi kuma ashajju nan laqab ne laysa ismuhu shi sunan shi munzir munzir bin haris wasu kuma su ce munzir bin aiz amma ya yi shahara da munzir bin haris na kabilar da abdulkais munzir munzir munzir to sama-sama shi wannan kabila ta ashaju wanda ake cimewa munzir a shekara ta takwas bayan an yi fatahul makka kun sa'ad duk kabiloli suna zawa su kawo kansu su musulunta tunda an ci uwar gari umul kura yanin duk laraba na daji sai so su yi su musulunta to wataran annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mu'jizarsa cikin abubuwa da ake zawa na gaibi mala'ika ya gaya mai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama an kare sallah asbahi an kare sallah asbahi inda ruwaya take cewa nazarar nabi sallallahu alaihi wasallama ilal ufki sabihatin ba'da salatu subhi an kare sallah asbahi wataran annabi sallallahu alaihi wasallama sai kalli ilal ufki ya kalli sassa sama da ya kalli sama sai cewa sahabbai da suke gurin yace musu sayati na rahadun min abdul qais wa an su jama'a yau wasu na zo mu na ƙabilar abdulkais suna zo mu su zo wa'ansu mushirikai da aiki su zo su yi mai su yi baya ko to amma dai ba su zo garin ba an gansu kuma ba a san za su zo ba kuma ba zamanin waya ce bale su ga munan muna hanya ko mun kamo hanya to cikin mujiza annaba an kare sallar asuba nazara ilul ufqi sai kalime sai kalisa sama sai ce mi sayati na rahadun eh kenan wa'ansu jama'a za su zo na abdulkais za su zo mana amma dai wannan mutanen da za su zo mana shugabansu yana da wata alama kuma annabi ya adda ya ce allahumma igfir li abdulkais ya musu adda su kabile yace wannan jama'a za su zo mana la yasaluna malan ba za su zo ne ba dan su tambaye mu wani dukiya wa hum khairu ahli al-mashriqi kuma sune hiyayyan mutanen da suke sharq sune hiyayyan alkhairu mutanen da suke bangaren su za su zo mana amma dai yau ne za su zo annabi ya yaba su ya yaba su ya yaba su ya yaba su a cikin sahabbai da ya kare yaba su ai an ce menene mutane ne masu kaza masu kaza ko za su zo za su yi mubaya'a amma dai abin da zai kasu ba dan wani neman dukiya ba ko dan wani neman kuɗi ko dan wani abuwa kawai za su ka kansu ne ko ba tahiya ne ba aka yi aka ciyo su a yaƙi ko ko ba wani aika musu takarda ne ba aka yi suka yi tsoro kawai bayan fatawar makka ne sun yi niyya za su zo ana zaune ba sallah su annabi me ya kalli sai ba da wannan labarin da ya ba da wannan labarin umar bin haɗab da ya ji wannan labari ya san wannan mutane ne na kirki na gari na kaza na kaza sai wai sai bayan gari sai dakata kamar shi da ja sai ta yi tarbansu sai umar bin haɗab ya ta yi tarbansu tunda sun san abin da annabi yahudi kawai haka ne bayan asuba ya ce jama'a su sun san sai sun zo ana nan jimin kaɗan umar bin haɗab ya ta yi bayan gari tarbansu sai ga sai ga mutanen nan sun zo na abulkais sun zo su wajen mutum 20 da suka zo ma umar bin haɗab sai ce albishirun ke ci ai annabi sallallahu alaihi wasallama mun kare sallah ya kalli sama ya ba mu labarinku ya ba mu labarinku ya ba mu labarinku ya ce ku mutanen kirki ne ku mutanen kaza ne mutanen kaza ne mutane ne kun zo dan Allah ku shiga musulunci dan Allah ku yi mubaya dan Allah mutanen kirki ne kenan Umar bin Haddab sai ma ba su duka albishir wannan abinda annabin ya wadi wanda ba a san da zawata su ba to kwana takaicen takaicewa sai ina sai suka ce ina manzon Allah Umar bin Haddab ya shiga gaba zai kai su gurin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin gaugawa kowa ya rikice kada su ka gawa ka ga manzon Allah mai labari ke cewa daga cikin wani kayan shi ma zub da yake kama kayan da kai hayo da shi wani kaya kana fusa da kuma ko doki ka zub da kayan ka kayi mai haka dai kuma bu tsaya ba ma haka tunda sun sha wahala daga nesa sun yi tahiya mai tsaho ka san zasu zo da mi sun zo da ash'as a gaba da dai ko tunda ko a mota dai ko a biskin nan ka zo kai bulaguro ai zaka zo ga kanan balle kuma wancan tahiyya tahiyya kawace an biyo dutse an biyo an biyo da an sha wahala kenan sun zo dai da daudarsu da menene da me duk tsawa sai mu tsaya mu yi wanka mu gyara shikinmu ko ko mu tsaya mu sauke kamu kawai ba su san bayan da suka bar kayansu kowa ke gauga zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a cikin nasa shi wannan a shaju shi bai tai ba sai yayi dallatti dallatin dai kenan sai da yaje yayi wanka ya shirya kai shi kuma ya biyo kayansu kayan da suke zuzubda a hanyar don gaugawa ya tattara musu kenan shi sai daga baya ya iso gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai shi su wannan daga cikinsu su sha tara su suka zo gurin annabar harko amma da shi a shaju ya zo bai zo ba munzir bai zo ba da aka zo kuma sai annabi sai wada tambaye shi da cikin gaba da shi aka wada tambaye aka ce ina yake sai suka ce tare da shi muka zo annabi yana baya mun gane to a wannan kenan wannan zawo da suke su wannan mutanen guda kabilaye abdulkais na ashaju wanda ake ce mai munzin to a nan ne shi ashajun da ya zo daga baya ya zamna sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake gaya mai wannan halaye ya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mai kai ya munzin kana da an sa halaye guda biyu wanda wannan halaye naka Allah da manzansa suna son wannan halaye kuma halaye ne na kirki sai shi munzir din sai yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan halayen da nake da halaye ne wanda Allah ya halicce ni da su ko kuma daga baya ne na samu halayen sai annabi ce mai eh wannan halaye ne wanda Allah da ya halicce kama da su ya halicce ka sai munzir sai ya godiya ce na godewa Allah da ya halicce ni da halaye halaye na kirki wanda Allah da manzansa suna son wannan halin kun san ai a rayuwa halaye guda biyu ne da kwai halaye wanda dan adam ake aiko shi da shi da kwai kuma halaye wanda zan wani zai kai ka sha iska duna ka yi ka koye su wani zai ga an aiko shi tun aiko shi mutum ne saboran mai haƙuri ne mutum mai tosayi ne mai jin kai ne bai san garaje duk haka da aka aiko shi ma shi haka yi ko mai kirki ne mai kyauta ne kaga kawai haka Allah ya shi ke kaga wannan menene kyauta ce wani kuma zai ga an aiho shi ne mai ruwa ko ko kuma ga mai tsamure ne ko kuma ga mai garashe ne ko kuma ga yanin dai haka Allah yi shi kaga he in da kadan kadan in aikata ne tukwana sai da control wani kuma wani halin ai a duniya ne in ka sha iska dalilin abukai ko mujtami'in da yake tare da shi ko al'umma da yake tare da shi asalin abin ba halin ka ne sai koyi shi ko rowa na ana koyar ka in ka zama cikin masu rowa in ka zama cikin masu mako sai koyi mako kaga ai ba Allah yake wannan ba sai ka koyi wannan cikin ka zauna cikin mashaya sai koyi mi to kaga da irin wannan kenan halaye da koyi wanda halayen ai hoka ne Allah ne ma kyauta wannan halin wani kuma halaye ne wanda ba na kirki ba shi ma aka yi kamar libai suka ce irin wannan halayen wanda aka ai hoka da shi wanda ba a na duniya ne baka sha iska ka same su sauya su sai an yi da gaske sai dai a riga control ɗin mutane sai tashi ai wani Allah ya shiga ga yanan dai mai garaje ne mai girgilau kai mai kaza mai kaza duk yanda kai da wahala kare ta sai kana control din shi ba mu yi ruwaye ba dan Abbas ne ko dan Mas'ud ne can baya inda ana zamne aka wada halayen wani mutum da aka wada halayen wani mutum sai yake ce musu shin in kun cire kanshi ko iya maidawa suka ce a'a in kun cire kawo shi ko iya maida suka ce a'a to sai suka ce to yace to ai haka ne Allah yi shi kenan wani halin in Allah yayi mutum sai dai a riga control din shi ana seta shi da wahala ya bar ni halaye kuma ka diba kai ne kai ma a rayuwar mutum da gozo ga haka ne wani kawai Allah ne shi haka ne halayen shi Allah shi wani kuma Allah ne shi ba shi halaye na kwarai na gari na kirki kawai tun aihuwar shi kawai haka ne ba a duniya ya koya ba wani kuma halayen mutum ya ɗauko shi saboda darasin duniya da ya samu ai darasi ma duniya makaranta ce haƙurinka da gwagwarmaya da wani abubuwa yana sa ka koyi wataran wani hali ne na kirki wataran gwagwarmaya kuma da rayuwar duniya yana iya koya ma wani mugun hali da keta da wani abubuwa to kenan shi ne abdulkais almunzir nan da annabi ya ce mai yana da wasu halaye guda biyu na kirki sai ya tambaya annabi ya ce wannan halayen guda biyu allah ne ya aiko ne da shi tun aihuwata ko kuma anin ne na same su aka ce wannan halaye Allah ne baka su sai yi godiya kira takaice takaicewa dai mun ji labarin wa abdulwa kabilai abdulkais shi ya sunan shi lakabin shi a lakabi a shajibo kuma muka ce sunan shi munzubin haris sun zo bayan fatahul makka da su sunawa su 20 suka tare a nan gida annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa gurin ubai bin ka'ab yana koya musu karatun alkur'ani da ibadodi da sauran abubuwa sai da suka yi yan kwanaki kuma duk suka yi wannan kwanaki ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam koyi ba suna ci da guzurin su sai da suka tashi da su koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa yan garin yan gari a tattara musu guzuri aka yi kamar kotiya sai wannan bada wannan bada aka ba su to lokacin da su ga abdulkais ga mutanen su zo su sha tarko amma dai annabi ya tambayewa ya tambaye munzir bai zo ko to daga baya da munzir ya zo bayan sun yi an yi mubaya an yi komi an yi mubaya an yi komi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu wata magana wata magana ce ya annabi musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yace musu yace musu kun yi mubaya kun yi mubaya akan ku da mutanen ku tunda ai su wakilan kabilar su ne su 20 kene Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tibayuni ala anfusikum wa qaumukum shin za ku yi mubaya'a akan ku wannan wanda kuka zo kuma da mutanen ku wancan wanda kuka bari a gida sai wanda mutane suka ce na'am na'am na'am ya rasulullah eh mun yarda take zama yi mubaya'a akan mu mun yi mubaya'a ko mutanen mu ma mun yi mubaya'a da sunan su sai shi a shari'u munzi sai ya ce a'a manzon Allah aha a ka ayi garaje a rayuwar duniya kana iya raba mutum da komai da dukiyarsa da matarsa da kaza da kaza mutum kana iya raba shi da komai amma dai raba mutum da addini da wahala raba mutum da addininsa yana da wahala kuma tsoki ba garantin wannan mutane mu bari in mun koma zan mu yi kiransu da ni da'awa in sun shiga fa ni'ima in ba su shiga ba kuma mu yaƙe su hujja ta safa kansu kaga bai garaje ba su mutanen na wannan da suka sun yi ta suka yi kamar yanzu ko kun zo ku ce kun ɗauki responsibility in wa'ansu kai kuma ka sa ai baka iya ɗaukar responsibility in wani batun da shi bayyana kuma dan kayin hankali sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai annabi ba abin da yi ilawa mutum da wahala kamar addini shi ai ba abu wanda ka raba mutum da addini shi a tashi hankali ka iya raba mutum da kuɗin shi da kaza da kaza amma da addini da wahala kaga daga nan ma za gane mutum ne mai mai tunani mai kai hankali don wannan sai ce je ka mu je kala kala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace mini injuwa inji mun zurko inna fika la khulqataini inna fika a cikinka da kwai halaye guda biyu kamar kana da halaye guda biyu yuhibbuhumallahu yuhibbuhumallahu wannan halaye guda biyu Allah yana son su kai munzur kana da halaye hulqataini kana da halaye guda biyu wanda Allah yana son wannan halaye qultu sai shi munzur yace ashajau ashajau yace wa ma huma ya rasulullahi wannan halayen da kawai ina da su Allah yana son su wani halaye ne ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga sunan halaye alhilmu wal hayawu sune alhilmu da hayawu hilmu ya doka ma'ana da dama daga cikin ma'ana shi juriya hankali hakuri shekaru diya doka wannan amma dai nan alhilmu ya kashi ne na ne yana da hankali mai tsinkayen nesa kenan hankana da kaikin hankali mai tsinkayen nesa eh kenan ai da kwai mai hankali kuma da kwai mai hankali mai tsinkayen nesa kana da hankali amma dai baka tsinkayen wani kuma yana da hankali kuma yana da tsinkayen nesa duk abin da zai yana tsinkayen abin da zai je ya dawo to da wani ce mai a cikin halayenka guda biyu wanda Allah da manzansa suke so da kwai hankali na hangen nesa wal haya'u kuma da kumya ita wannan kumya da gani kumya da gani ai duk wanda ya rasa kumya a rayuwa ya rasa komai a rayuwar da muke ciki yan magana suna cewa ka ji tsoron wanda ya rasa abu biyu zuwa uku ka ji tsoron wanda bayya da kumya kuma bayya da tsoro kuma bayya da magaya ko mutum ɗan iska ne a unguwa ko a gari in ya rasa wannan abu uku ka yi tsoron shi bayya bayya kumya bayya tsoro kuma bayya da magaya to duk wanda ya rasa wannan ukun ka yi tsoron shi ya taka kowa kuma ka auna gani in ka hudu ɗaya ai zaka zama to mutari mutum zai wani abin amma da yana yana da kumya kumya sai ta hana shi ya yi wani ta'adin zai wani ta'adin sai kumya ta hana shi wani ta'adin ko kuma bayyana da kumya amma da yana da tsoro tsoro sai hana shi wani abu ko kuma bayyana da kumya bayyana da tsoron amma da yana da magaya yana jin maganar baban shi ko malamin shi ko wani wanshi ko wani sai ka ga yakin abin saboda ɗaya daga cikin magaya to ina wanda ya rasa wani abu a duka gari da 'yan uwa ba wanda zai taka mai burki ba wanda zai ce i yayi ba wanda zai ce bari ka bari kuma bai kuma uban kowa a gari kuma bai tsoro wanda shine sharaɗin iskanci na ƙarshe duk wanda ya rasa wannan abubuwan guda uku to ka bi shi a hankali ko a anguwa duk wanda kaga ya gagara a gare me to in ya rasa wannan abubuwan guda uku to ka bi shi a hankali komai na yi su ne ya rasa bayyada bayyada kumya bayyada tsoro kuma bayyada magaya magaya kenan bayyada malami bayyada uba ba uba ma yi ba wai bayyada wani responsibility tar wanda zai ce mai i kakkai i kaza ai da kwai da dama yanzu mutum zai wani laifi sai ga dan saboda wani yayi kara yin abu ko dan wani baban shi ke ganshi ko wani kanan baba ko wa ko malamin shi ko kaza ko kaza to wani dukka bayyana wannan da wannan ga ita kumya tana daga cikin babba abu kuma wannan abubuwan guda uku a rayuwar duniya duk wanda ya rasa su to sai ka mai kabara don wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi ya ce mai kana da inna fika la khulqataini kana da halaye yuhibbukum Allahu Allah qultu sai nace in ji shi munzir ko wa ma kuma wani halaye ne guda biyu ne ya ma'aikin Allah sai ce alhilu gene ce muka ce nan kankin hankali na tsinkayan nesa wal haya'u da kumiya qultu sai nace kenan shi ashaju munzir sai ce qadiman kana aw hadisa kadiman wannan halayen nan guda biyu kadiman daɗaɗɗu ne ko sabbi ne me yake ni nan kadiman a hadisa daɗaɗɗu ne wai an aike ni da su ne daman da aka halicce ni da su aka halicce ni au hadisa ko kuma sabbi ne a duniya ne na same su kalmatar hadis ai tana zawa akan jadi kuma tana zawa akan alkalamul mutabadilun bainan nas ko zance da muke mana kenan shi nan hadis da yake ni sabo kenan wannan halayen nan guda guda biyun nan kadiman kana au hadisa daɗaɗɗu ne tsohuwa tsaikin halaye ne wanda da su aka halicce ne ko kuma sabbin halaye ne a nan duniya ne na koye su kamar yadda muka yi hukun karatu muka ce halaye da kai wanda ake aiwaka da su da kai kuma wanda kake shan iska duniya ka doka sai annabi ya ce mai kadima eh wannan halaye kyauta ne daɗaɗɗu ne haka aka aike ka da su kenan kadima tsakin halaye ne haka aka halicce ka haka aka Allah yi ka da su qultu sai munzir ya ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala hulqaini alhamdulillah nawa Allah godiya alazimi jabalani ai khalaqani wanda ya halicce ni a bisa wannan halayen guda biyu a habbahum Allah kuma Allah ke san su kenan kenan munzir sai ƙaru godiya ce na gode wa Allah wanda jabalani ya halicce ni ala hulƙaini a bisa wannan halaye guda biyu a habba kuma Allahu kuma Allah yana yana san su kenan ruwayoyin guda uku da su gaba duk akan wannan halaye ne sai dai ruwa ta gaba baicin kaihin hankalin da tsinkaye sai ƙara anatu sai ce قال حدثنا علي بن أبي حاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وذكر قتادة أنا نضرة
أبا ندرة أبا ندرة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والعناء to kaga shi ma irin wancan ne sai dai nan biya hudda alhaya'u ya sa al'ana tuko to kaga wannan ruwa kuma muslim ya huddo ta kamar yadda muka ce wannan ruwa ce ashabu sunan da su muslim da sun huddo ta kenan nan sai ce ma doko yace hadasna mallaki alwafad ko wa ba shi labarin wanda ya gabu da wannan jama'a wace jama'a sa'ab likais lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ce ya kalli sama ya ce mutane za su ko to ai umar bin hadabe ta ko to bai ci umar ma ai wa an sun tayi to wannan daga cikin wanda suka tayi ne ce hadasuna mallakiyar wafda wanda ya gamu da wannan jama'a ya bani labari allazina qaddimu alan nabi waɗanda suka zo wa annabi min abdulkais na kabilar abdulkais ko waza kada kattadata abanadarata kuma ya zana kattada da abanadar daga abi sa'idul hudri kale ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ne ashajju abdulkais yace wa ashajju abdulkais wanda ake ce mai munzir inna fika lalle a gare ka la hasalataini da kwai al'adodi guda biyu ko kuma halaye guda biyu da ya doka yuhibbuhum Allahu Allah yana son su a can sai ce ma alhilmu wal haya nan kuma sai ce ma alhilmu wal anatu can ya ce ma hankali mai hangen nesa da kunya nan kuma sai ce ma hankali mai hangen nesa da mi anat ma ma'ana anat yes at tasabbut wa tarkul ajala shi ma ƙinyin gaugawa ƙinyin garaje kenan mutum ya tabbata ya bar garaje ya bar gaugawa kuma zaka gane ai shi almunzi din bai da gaugawa me yasa bai da gaugawa da aka shigo gari akai gauga suke ko suke ta zubda kaya shi wa tun da aiba kai je bagun annabi rahama da dauda da kwantakon kai ta yi a ta wajen wata guda ka zo asha asa a gabara amma dai shi sai da ya kota ya samu wata rijiya ya karuwa ya yi wanka ya kakaya ya sa ya yi tsab kwana ya gura alaihi salatu salam kaga bai yi ba bai yi ba garaji irin nasu kere da wani hijima na alhilmu kai ke hankali mai hangen nesa kuma inda zai gane da kai hankali mai hangen nesa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku muni mubaya'a akan ku da mutanenku ya suka ce gaba daya na'am ya manzo Allah yace a'a raba mutum da addini shi ne abu mai mai wahala ku bari mu koma gida bi kiran in sun bi fa ni'ima in ba su wata kwana kalmar yaki ta hukansu kun ga bai bari kai ya nan yayi kai hankali kenan yayi tsinkai kuma ai haka ne kamar daɗin ai su daɗi ne na gasu gaban manzo Allah komai ce yake na sa daɗi amma dai shi sai su kai hankali kuma za ga abin da wadin haka ne ke da wanda yace dan alhilmu hankali mai hangen nesa wal anat muka ce anat bi mana maza tabbatuwa da kin gaugawa tarkul ajala fi nazari ilal masali ko da abin masalihi ne wanda zai amfane ka kakkai garaje mun gane saka tsantsa zaka lafai kenan alhilmu hankali mai tsinkaye wal anatu da kuma taka tsantsan cikin rayuwa kai taka tsantsan bakka garaje na gaba ma shine قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن فضيل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والعنى تو كاغانا ما يزو shi wannan kuma hallo nan ya zo musulmi ya hudo shi turmuzi ya hudo shi ibn maja hudo shi duk da hadisa muka ce mile ne duk ɗaya ne don ma kuma daga abdullahi dan daga abdullahi dan abbas ko kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam ali ashayju annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ba munzir ko shine ashayju ashayju dan dan kana kabila abdul qais inna fika la hasalataini inna fika a cikinka da kwai dabi'a guda biyu ko kuma da kwai halaye guda biyu ko kuma da kwai al'adoji guda biyu yuhibbu humallahu Allah yana son wannan halaye menene alhilmu shine hankali na tsinkayen nesa wal anatu da kuma taka tsantsan da bi a hankali na gaba ma dai sai ce قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جد جده مزيدة العبدية قال جاء العشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن فيك لخلقين يحبهما الله عز وجل يحبهم الله ورسوله قال جبلا جبلت عليه أو خلقا مني قال لا بل جبلا جبلت عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله kaga wadi dai shi ne sai dai nan Hud bin Abdullah bin Sa'ad din nan suna cewa majhul ne kenan a wani isnadin ne yake da kai tangarda amma dai sauran isnadin didde ne sai dai abinda wannan in ma hudi shine dai suka hudi shine yace qala jaa ashaju ko ashaju munziriya yamshi yana tafiya kenan bayan ai mutanen nashi wannan 19 sun riga shi zama ko daga baya shi yazo shi nan jaa ashaju yamshi munzir ashaju yazo yana tafiya hatta a hazabi yaddin nabi har yazo a hankali ya kama hannun annabi faƙabbalaha ya sumbanci hannun annabi faƙali lahu nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai amma inna fi kala khulqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu inna fi amma kai da kwai halaye guda biyu a gunka Allah da manzansa suna son wannan halayen da kwai halaye guda biyu a gurinka Allah da manzansa suna son wannan halayen ƙala sai shi munzir a shajji ya ce miye ce jibilan jabartu alaihi meke ne halitta ce Allah ya halice ne a kanta kenan tun Allah halina ne da Allah ya min kyautarta da ya halice ni wa ina da ita au hulkan ma'i to ya yani na ko kuma ko an halice ne da ita kenan kaga an yi mi magana ɗaya ce ta zubi kenan daga nan malamai sai suka ce magana a ɗaya ce nan jabalan jabaltu alaihi da kuma au hulkan ma'i ko kuma halitta ce ma'i ko mini minni da gare ni ko ma'i kenan ma'i a gare ni me zai gane kenan duka magana ce halitta ce aka halitta da ita ko kuma halitta ce aka mai da ita ko kuma sai su ce a nan au hulkan ma'i nan ma na ni ko kuma halaye ne wanda na same su daga baya kenan dai wannan a matanin da isnadin nan ne aka samu tangarda na wajen hudu bin abdullahi bin sa'adi majahul da kuma wannan da maimaita magana guda biyu nan jabalan halitta ce jabaltu alaihi aka halicce da ita au hulika ma'i ko kuma an halicce da ita yanzu magana ɗaya ce ƙalala ya ce mai a'a bal jabalta alaihi allah ne ya halicce ka da wani abin jabalta alaihi allah ne ya halicce ka akan wannan kenan wannan halaye na guda biyu kyautar Allah ce ba da ka zo duniya ne baka sha iska ka same su kala sai mun zure ce alhamdulillah na gode wa Allah allazi jabalani wanda ya halicce ni alama hibbullahi wa rasulihi abisa abinda Allah da manzansa suke so kenan wannan hadisi guda hudu duk me suke karanta da mu eh kawai abu abu da tsanaki a bar garaje a yi takatsantsan kuma ya zama mutum ya zama to mai kashin hankali da kumya kuma mutum ya zama to mai kashin hankali ne da kumya kashin hankali kuma shi ne hankali mai hangen nesa da kwai hankali da kwai hankali mai hangen nesa yadda mutum ya zama to mai kumya ne mai bi a hankali ne mai hankali ne mai kashin hankali hankali da yake sana hangen nesa kenan wanda in ka samu ya kawa Allah godiya kuma zaga a rayuwar mata yau da ko zaga da kowanda Allah ya ci su da wani abu zaga wani a kaikin hankali wayo gare kik komi ya bi abin da tsanaki da garaje sai ku yi zahin ku ce kaza kaza zai shi sai tsaya abu tsaf tsaf tsaf yi abin shi ko sai ga hucewa yana da wani abuwa ba a sami gaugawa da garaje sai ka kwamsota eh ka tura kwamsota kuma daga ba kama kai kana ya laita ne da wani abu abin shi da mi da tsaraki babu na 268 babu mi albagai miye da hausa ƙeta mugunta zalimci duk albagai ne majawazat alhaddi atta'adi al'udwani zulmu duk mugunta ce kenan ka iya cewa babu bagai abin da ya zo akan mugunta ko kuma ƙeta ko kuma ƙetare haddi ko kuma zalimci ko kuma duka wannan mugunta ce ƙeta mugunta ƙetare haddi zalimci duk mugunta ce shine albagai sai ce
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر أنا أبي يحيى قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال لو أن جبلا baga ala jabalin la dukkan bari
kenan Allah baya son mugunta Allah baya son ketare haddi Allah baya son zalunci malamai suka ce sababin mugunta duk hasada take kawo mutum ya zama to bugu ne hasada hasada in hasada ta aure ka sai ka zama ka zama to mi bugu ne baka ba duniyar ma ta kare gaba daya ka kuwa kana keta kowa kuma komi ka iya afkawa shine wannan ruwa daga ta zo mawquf ne na ibn abbas ko amma dai ga wani guri tana zuwa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lau anna jabalan da dai wani dutse baga ya yi mugunta ala jabalin abu sa wani dutse la dukkan bagi da allah ya nike shi dutsen da ya zalunci ya yi mugunta wai don a nuna ma allah baya san mugunta da zalunci dutsewa shi ne ba dai sandararre ko to da wani dutse sandararre ya yi mugunta a kan wani dutse da allah ya nike wanne wanda ya muguntai dukka da Allah ya nike wanda ya muguntai lau anna jabalan da wani dutse baga ala jabalin yayi wata mugunta akan wani dutse la kalbagi da Allah ya nike shi albagi kin wanda ya muguntai kenan da wani arayuwa ba sami ko mugunta mafi yawan malamai suka ce tarko ce kama mutum take nan da nan in mutum ya zama to mai mugunta ne duk ka ya kare sai Allah ya kama shi taraf ya yi tarko almujar in mugunta wataran ya fada tun da karkashin mugunta da zalimci da da da da ai a cikin take sai ce
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت
ina ga wani ruwa mai ta can bako 550 kenan sake mai dota ne wannan ruwa mun karanta ta a tunan da sati sati uku mun karanta wannan ruwa 500 kace nawa a hadisi na 554 an karanta ta wannan ruwa an rasul daga wane ne an abi salmata dan abdurrahman bin daga wane kuma abu hurairah abdurrahman bin sa'ad ad-dawsi ko anna rasul sallallahu alaihi wasallama annab sallallahu alaihi wasallama yace eh tajatin na wajanna wuta da aljanna eh tajja jadaltu bil hujja hatta gallabtu sun yi jayayya sun yi kurereniya ba za ku yi kurereniya wadda mutum sai ɗaya kure ɗaya to da wuta da aljanna ne ai su ma halittu ne kamar mu ko sai suka yi jayayya suka yi kurereniya a ga wane ne ya yi daraja wuta ta ce ita ce aljanna ma ta ce ita ce su yi da suke kurereniya kenan ka ce ihtajatin naru wajanna wuta da aljanna sun yi jayayya ko kuma wuta da aljanna sun yi kurereniya sun yi ƙalƙure faƙalatin naru sai wuta ta ce ni na hidaraja me yasa ta ce ya dahulu ne mutakabbiruna duk wani masu girman kai a duniya ni nake maganinsa a can an je su suke shiga ta wal mutajabbiruna da masu laifi masu banna ajabbaru masu laifi masu banna duk masu girman kai da masu banna ai dinni suke shiga ni na hiki wannan wuta ce ta gawa ta gaya aljanna wa qalatil janna ita kuma aljanna tace aini kuma la ya dakhulu ni illa du'afa wal masakin ba wanda yake shiga ta sai masu rauni da miskinai mafi yawa masu shiga ta bayan Allah ne addu'a fa'u masu rauni wanda an toshe musu haƙƙinsu anan sun yi hakuri an zalimce su anan sun yi hakuri an sun sha kashi sun yi hakuri wal ne da masakai su suke shiga ta kenan kowa da alfahari suna ƙurere ne ke kince na hiki saboda ni ga masu shiga ta ita ma na hiki saboda masu shiga ta faƙalalin na sai ubangiji cewa ga wuta an ti azabi ke azaba ta ce na halicce ki an taƙi mu biki ina azaba da ke mimman shi ito ga wandansu daga bayina ke halitta ta ce ina azaba da ke ga wanda na so daga bayina wa ƙalali janna ubangiji kuma cewa aljanna an ti rahamati ke rahamata ce arhamu biki man shi'itu ina jin kai da ke in rahabci wanda na ga dama daga cikin bayina to wani wa kure wani eh aljanna ta kure a ta yi ta ba wata wata yi maganin ta yi maganin iskawa ta yi maganin sukuwar abu da suwa ne eh to ita kuma su irin su hababu da suka sha wahala su bilalu su amma da ɗan yasir su masu abubin umaru duk wannan da suka sha wahalar du'a ba ta ce aini nake musu agaji a can duk wani wanda ya sha wahala aka galla za mai aka cinye mai aka shiga haƙin shi aini nake mai mafaka a can ya shige da yamance da duk wannan abubuwa ne shi sai ya ce
قال حدثني عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو حاني الخلواني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن عبد الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه وأمة أو عبد آبق أبك من سيده وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت فتبرجت وتمرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله
wannan ruwa bai ta zo na adaban frat imam ahmad ya hudu ta a cikin musnad ya zana ma uku da uku ne mutum uku da uku ne aka ce su ta su ta kare ba a tambayin labarin su aka waɗannan wuta ne halakakku ne kamar su ba neman labari wannan mutum uku da uku ɗan ina ne ɗan wuta ne kawai shi ne ce muje hadasana wa usman binu salih sai kuma wa a habar na abdullahi bin wahab hadasana abu hane ko alhaulaniyu an abi aliyu aljanabi an fudala bin ubai an nabi sallallahu alaihi wasallam kala salasatun mutum uku la yus'alu anhu ba a ma tambaya da su kawai buga musu kashi yan mutane salasatun la yas'alu ba tambaya da su ko buga su ɗan wuta ne na farko yace rajulun faraka jama'a mutumin da ya rabu da jama'a wa asa imamihi ya saba wa shugaban shi ba mata asiyan ya mutu yana mai sabo kenan yana nihi mutum ne yana cikin daular musulunci ya wata daga musulunci ko kenan tun daga ya wata daga musulunci ai faraka jama'a kenan ya rabu da jama'a musulmi kuma ya saba wa shugaban musulmi ya je ya mutu a wannan yana mai sabo to wannan kakka tambaya ma kawai ce dan wuta ne fala yus'al anhu wannan ba a tambaya da shi ba kawai wannan dan wuta ne nabi sai ce wa ammatun baiwa au abdun ko bawa abaka min sayyidihi ya tsere daga gurin mai gidan shi ita bauta Allah ne kadarta kuma Allah ne kadarta a zama bayi sai kuma Allah ya kawo hadisai da ayoyi yanda za a rika yantawa kenan idan Allah ya kadarta rayuwa ka zaman to kai a wancan zamanin kai bawa ne sai kai hakuri ka zamna a gurin mai gidan naka baka da durwa baka da izinin ka tsere ka ware in ka samu sarari daga gona ka ware ka tsere in ka tsere kai ma wuta ce ba a tambaya da kai sai wani kuma wa mar'atun da kuma macen gaba an ha zaujaha gaba kamar mijinta ya bulaguro aka ce gaba kamar mijinta ya bace mata abinda yake ya bace mata kenan yayi altahiya misali ya ta yi zamanin noma ne ya ta yi kauye noma ko ya ta yi haji ko ya ta yi wata umara ko ya ta yi wata mission ko ya ta yi dawa makaranta ko ya ta yi karatu kenan duwa na gaba an hali ko to kenan imra'atun gaba an ha zauja mace wanda mijinta ya ya bace mata amma dai bacewa da yake ba ya bace ba aka rasa shi wai yayi wata tahiya ya yi wata tahiya amma dai kan yayi tahiye wa kafaha maqunatu duniya ya isan mata duk wani wahalallun duniya kamar mangaza a cika take da shinkafa da kuskus na maka da aran maji da kudin saye sai da na miya komi an ajiye a gida ko kuma ya ce zamanin nitakin nan yana aikowa ko kuma salar ita a baki ko kuma uwan shi ga ko kuma baban shi ko wani wanshi ko wani kanan shi ya bada kenan shine wakafaha yayi mi ya isan mata ko ya doke mata makunatu duniya wahalai duniya me wahalar duniya da ka doke mace ci da sha da sutura da komi kenan dai kawai shinkafa da gero da wake da hatsi komi an bar mata na kari an bar mata komi an bar mata a gida amma dai ya ta yi wata mission ko ya ta yi hajji ko ya ta yi karatu ko ya ta yi wani abu ba ta bar da shat sai ta yi ba ta bar jina kawai sai take ado tana barin jikinta tana fita kenan an bar mata liberty ko tun da shi bai nan ba wani wanda zai ba ta doka kenan daga sahiya ta yi ta wanke kawa ta yi gabas ta yi yamma bata gidan wannan bata kasuwa nan bata kasuwa nan bata gidan fendunan bata gidan wannan gidan wannan shine fatabar rajat kenan kawai sai ta huta huta ba ta musulunci ba ta baurush kenan ta huta huta wadda take gwada jikinta wata marrajat ba da hukuma ta yi taɓanna kenan na yace wata marrajat ba da ta yi taɓanna bayan shi kenan ɓannan ta ɗaukan komi ta ɗauka haffa sukanci tana ɗauka tana ɗauka tana ɗauka kenan yamma abin ne dai a jimulce kira ita ma wannan kawai ba a tambayin labarin ta yadda mutu ina ce elwuta ce mata ka ce ka mata komai ka bar komi a gida ka ta yi aya da samu wannan eh ka bar komi a gida ka ta yi kai ka ta yi kawai amma dai kuma komi ka bar mata ko kuma komi ka bari a mata amma duk da wannan in ta wuta da sahe sai dare ta ta komo kaga ta yi tabarruci ko ko bai tsaya ba tabarrucin ta yi ɓanna ta yi wani randebu ta gamu da wani ta yi kaza ta yi kaza Allah kiyaye to wannan aka ce ita ma in ta mutu ba a tambaya da ita kawai ilmu ta ce yace wa salasatu hallu da an su guda uku la yusal an su ma dai ba a tambaya da su su shida ne na uku da uku ne yace rajulun naza Allahu ridaahu alkibriyau wa izaruhu izzuhu in aka ce rida mayahi abinda ake yawa shi ne rida izar kuma kwarjali haka ai mi hadisi na baya inda hadisi yake cewa allah maɗauki yake cewa girman kai da buwaya mayahina ne da kwarjali na duk wanda ya jayayya da su za a zartar da shi ko kamar yanzu mutum ne kawai yana tahiya sai ka ce ganin ya sha kayan shi da wando da riga ka ce da ƙarhi sai ka tube shi ya zan kare ya zauka ne a yi da ƙanin shekari ko to shi ne ce rajulun na za'allahu namijin mutumin da ya yi jayayya da ubangiji rida'uhu ya yi jayayya da mayahin ubangiji shi ne girman kai kenan ya zo mutum mai yake mai girman kai kenan girman kai kamar mayahi ne na ubangiji ka ɗoka ka yafa kanka wa izaruhu izuhu ko kuma kwarjale na ubangiji shi ne buwaya ka ja da ubangiji ka wuda kai mai buwaya ne kenan duk wanda ya ɗauko halayen nan guda biyu na mi girman kai da gwada izza da gwaya su ma wani ba a tambaye mi ba a tambaye labarinsu kawai ɗan ina ne ɗan wuta ne wani jiru shakka fi amurin lahi da mutumin da yake kokonto cikin al'amarin allah musulmi ne amma da yake kokonto azaba kabarin na iske da kwaita in an mutum na iske ana tashi kai iske kazan nan kaza ne yake dai shi ga yanin dai ai da samu mutum ya ce an ce azaba kawai iske da kwai an ce an mutu wuta da kwai hisabi iske da kwai kenan rajulun shakka fi amrillah ko kuma yake kokonto da wani ayoyin qur'ani shi ma wanda in ya mutu ba tambaya da shi kawai dan wuta ne wal qunutu min rahmatillahi da me ɗebe kamna daga rahamal ubangiji la taqridu min rahmatillah da me ɗebe kamna daga rahamal ubangiji kamar rayuwar da muke ko mu ma zinan duk iskancin da ɓannar da ta'adin da mutum yake zaka ce ɗan mene ne la saka da tune ne rahmatullah mutum duk laifin da yi Allah sai ji kanshi sanya shi na aljanna ba mai hadisin ba wanda ya ne wanda ya kashe gomiya tara da mi da tara ya zo ya kashe mutum gomiya tara da tara ya zo gudun wani malibeci da kwai tuba malaye ce kai babu mi babu su ba ya gama da shi nawa kenan dari aka ce je can wata kasa ya kama zai je waccan kasa a hanya yayi ya mutu mala'iku rahama suka zo mala'iku azaba suka zo aka auna sai aka ga yayi kusa da waccan kasa da zai je aka amshi tubar shi kuma ko ba waccan aye wadda ran na ma karatun wancan satin mun kata ta cikin suratul bi qur'an wadda wahashi duk bannan nan da yayi da ya ji ta hayya sare ya yi haka ya ce babu tuba a ƙarshe sai ya ji ga tuba ta zo wale zina lillahi da una ma'ala yi mini ilahan akhar wanda ba sa kira tare da Allah wani Allah abin wa bauta wala yaqtuluna ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai akan gaskiya ba sa yin zina duk wanda ya aikata waɗannan abubuwan guda uku zai gamu da laifi mai girma za a lullimka mai azaba ranar tashin kiyama ya dawwama a cikin wuta har abada yana walakantacce amma dai ta ce illa man taba sai wanda wa amana kuma ya aiki ya zai yubadilu lahu sayyi'atihima fa ulaika yubadilu lahu sayyi'atihima su ne waɗannan mummunan aikin da suka yi da kisan da da Allah sai mai da suka kyawa kenan lauba daga zunubuka ala da sama'i a gace duk laifin da kai Allah gafurur rahim ne amma dai kuma ka'ida yadda take ka ce Allah gafurur rahim ne ko mai taɓanna mun sa Allah gafurur rahim ne amma dai kuma Allah shadidul iqab abinda zan mu sa alaihim a ranmu duk abinda muka yi kuma muka nemi gafara Allah na gafarta mu kuma wutan nan da aljannan nan ba ta kace ba ba ta babanka ce ba ta wace ce ta Allah ce malikun nan ba kanin babanka ne ba ba kanin uwanka ne ba su masu azabai mala'ikun babu wani liyan kai da su duk kayan Allah ne kenan Allah ne in ya so ya yi mi in ya so ya yi ya da dillakin da mutum yake kan kalle shi ka rika ce mai dani dan wuta ko ka kalle ta kace mata ne to ba san macito ba eh sai mutum an gwa yanzu kaga kai ka zo makaranta ko ke kin zo makaranta kin sha ni hijabi kin sha ni kabi kin zo makaranta kin ganta ita ga tanan kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumayilatin ko ta yi haka gashi hannun ta sha duk gane dai wannan dai ko kina mata kalla wani kafir kafir ko to ba a san ba macito sai ya ta kai la takdudu min rahmatullahi sai ta canza duk wanda abubuwan in aka yi katani mata riga ya shiga aljanna eh kenan da wannan fa ɗebe kamna daga rahama Allah shine ce wal qunut min rahmatillahi ba ɗebe kamna daga rahama Allah Allah shine mai yahe zunubai gaba daya ita duniya na abinda nake faɗi kullum a irin wannan magana abu biyu ne mutum zai kiyaye abu biyu abu biyu shirka kakkaje wa Allah kana da shirka na biyu kuma zalunci da ni da kai duk sauran mai gyaru ne albarkacin ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma dai kakkaje wa Allah kana shirka kuma kakkaje wa Allah na zalunci na mutum da mutum amma da duk wani abuwa kai istighfari ka nemi gafara kai kai kai innal hasanati ne yuzhibun sayiati wa zalika zikra lizakirina amma duk wani abu ana hujja ba an ci ayi ba ayi rauni ba ko ba an ce ba kaza dan dai mutane su gane dai ita rahama Allah da koita a ko ina kuma yawan dora kablasa da kowa kada ganin shi ga yanan dai kafiri kafiri wannan ha abu a hankali ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare iya da kanka yawa sai ce
حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخره الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبهما في الدنيا قبل الموت دون لهيدا مكي الله ينعم كيا يوا سوى yanzu adawa da samudawa da mutanen lu abinda aka yi Allah ya halatta su ya halaka su wani duk da ake jin waje Allah aliha sabilha da wanda aka musu ruwan dutse da wanda aka halaka su da kaza da kaza da kaza da kaza duk wancan lahin da wannan al'ummomin da suka yi muna yi ko ba muna yi a wannan al'umma muna yi ko wallahi ne wami mutane annabi lutu mi suka aka halatta su aka halaka su muna yi kuma mu al'umma musulmi suna yi ko musu mutanen annabi shu'aibu mi suka yi mudu ko muna yi ko mu to duk wani lahi da ya gani ana yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai adda Allah ya jinkirta wannan al'umma tashi azaba ha aje ta mun gani zai ga mutum yayi ta ta'adin shi sai aje ta kun da rabon shi kuma sai sai ya tuba to sai ya ce a wannan hadisin kullul zunu dukkan laifi da ake yi yu'akhirul lahu Allah yana jinkirta shi ne ma sha'a gwargwadon yanda ya so ila yawmul qiyamah har ran tashin qiyama a kama ka ka yi takwalewa ka ka yi abin da ka ga dama ka yi kwana ka yi gabas ka yi ta komi allah bai kama ka sai bari sai sai aje ta amma dai ce amma dai da kowa an su laihi tun na duniya ba karewa lahiya shi ne ce illal bagai sai dai mugunta shi ne zalimci wala an suran nahu walau ba da ke kaga irin allah ya isan nan da take wa mutane ko masu mulki ko wane ne kowa irin wannan Allah isan nan kana ga ya bata kama ka duniya ta kama wa uqul da sabawa inna da baba musamman uwa mace kuma ai wannan muna ga zafi duk wanda ga yanzu tantagare dan iska a unguwa ko a mai ce an ya koya kare da uwan shi lafiya wannan an ya ba bakin uwa ne ba ai kana gani a zahiri ba dole ne ce wa uqul walidai ke da saba uwa tun duniya Allah yake carab da kai musamman uwa su wasu hafai can wanda suka wuce da tabi'ai ko laifi kai kai babban laifi ka ɗauko abin da ya karhin ka in ka zo ka masu fatawa ka ce ai na ɗauko abin da ya karhina sai ce mamma ka tana rayu in ka ce ya ce koma gurin ta ba mi ba hadisi nan wanda suka so mace ɗaya yana so shi ma na so kowa na so sai kunna shi ba shi zahi shi kuma da ta bai zahi kwashkwan ko heje bige shi wancan misali he kashe shi to ka sa ai babban laifi ya bige shi ko to da ya je gudun ɗan abbas ne ko ya ce ai haɗabta imra'atin nasu wata mace ne kuma haita ƙi ne ba ta so ni ba haita so wancan ne ko yi na je na kashe shi ina da tuba kasa ai yayi babban laifi amma da kaga shi bai ce mai baka da tuba don latar da mai rahmatullahi sai ce mai ummuka hayya mamaka tana rayu daga gaujar shi uwaye mamaka tana rayu dan wani abin da zai gaya nan wata rahota adda aka rungu ka aba ma gwanda adda uwaka a ɗakinta Allah gwanda adda uwaka a ɗakinta da wata adda da zaka rungu ka aba ka ɗaki ka biya biliyon ka za umara ka yi ka yi ka yi gwandan adda uwaka a ɗakinta ta kalli ka wasu naki dan wanda ne ya ce ma hukukul walidai sabawa iyaye tun nan duniya kake gani sai ka ɗi atirahim yanke zumunta zumunta kuma kishi biyu ce mai da can ba da kwai ta wajibi da kwai ta mustahabi kamar yan uwanka na kusa su ne wannan zumunta ta wajibi yu ajulu li sahibiha wannan layin ana gaggautawa mai su fi duniya a nan duniya qablan maut tun kan ya mutu zai ga Allah kama shi kenan musamman zalimci da kin bi iyaye kin bi iyaye musamman wannan din ga wata ruwaya su ya kawo a ga wata ruwa wannan bige ka ya ce zalimci da sabawa uwaye Allah yana nuna ma tun duniya kamar da al'adam yadda na wani daga mutum ya taurin kai sai a ce kai bai kare da uwan shi lafiya ba ko kuma bakin uwa to Allah ta bike mu Allah sa abin da muke faɗi mu abin da ake hana ko mu hannu Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun Allah ka mu alheri cikin kasashen mu da zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu